بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز كما قيل لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات na'am to shikenan a karatu wanda ya gabata akwai guri wanda muka tsallake ba tare da mun fassara shi ba wajen faɗar malam da ya ce wa haka za yan bari an yi shawira fi kulli amrin fa inna Allah ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wa sallama bil mushawarati fi kulli al'umur wato haƙiƙa ubangiji maɗaukakin sarki ya umarci jakadan shi sallallahu alaihi wasallam da ya dinga shawartar sahabban shi a cikin dukkanin al'amurra ga baki ɗaya. Walam yakun ahadun afdana minhu wato ba wani daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne mafi hankali mafi tunani daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. ba wani wanda ya fi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hangen nesa daga cikin sahabban shi amma wa ma'azalika umira bil mushawarati duk da haka duk da yanda yake da hangen nesa ya zamanto yana da kwai hankali cikakke aka umarce shi da ya shawarci sahabban shi to shikenan za mu tashi daga kan wa'alam ko wa'alam أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ما لن يتي وعلم كيسن أن الصبر حقيقة دوكان حقوري mutum ya ɗauki haƙuri akan dukkan ƙalubalen da zai haɗu da shi wajen cimma gurin shi wasabata da kuma tabbata akan abin da mutum ya sa gaba aslun kabirun asali ne wanda yake mai girma tushe ne wanda yake mai girma fi jami'il umuri cikin tabbatuwar dukkanin al'amurra baki ɗaya wato kowane al'amari idan ya zamanto mutum ya sa kanshi cikin shi to dole sai ya yi haƙuri dole sai ya yi haƙuri akan dukkan waɗansu matsaloli da zai haɗu da su ƙalubale da zai haɗu da su cunkoso da zai haɗu da su sannan kuma ya tabbata akan wannan al'amari kada wata guguwa ta zo ta kautar da shi daga wannan al'amari wanda mala abokar yana nuni akan cewa baka zawa karatu akai akai shi yasa wani lokacin rashin zawa karatu akai akai yana bata yana bata muku tsarin karatu
a wannan ba da shi bane ne shi mun shi gashi nan daga nan an gane ku dokan haƙuri a cikin kowane al'amari yana da mahimmanci saboda ba wani al'amari da za ka shiga ka ce ba za ka ci wahala ba a cikinsa kowane al'amari za ka haɗu da ƙalubale a ciki in kasuwanci kake ji za ka haɗu da ƙalubale a ciki sai ka fara za ka san cewa lalle ashe 'yan kasuwa suna haɗuwa da tashin hankali da sauransu kai kawai ganin mai kyau ɗin ne kake shi yasa kake magarin kasuwanci in karatu ka shiga za ka san cewa lalle ashe makaranta suna haɗuwa da wahala wajen hadda da sauransu za ga mutum he ya ruɗe da sauransu da kyat daga ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala idan ya kaddara yana ɗaya daga cikin waɗanda suke mahaddata alƙur'ani ne yana ɗaya daga cikin waɗanda za su haddace alƙur'ani su amfana da shi to sai ya zamanto ya ci moriyar abin shine la'astashilanna sa'aba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri yace la'astashilanna sa'aba lalle ne zan dinga ganin dukkanin wahalhalu da zan hadu da su cikin wannan abin da nake so in cimma guri to lalle ne zan dinga ganin su masu sauki ne a gare ni au udrikal muna har ya zuwa in riske abin da nake guri hal ya zuwa in samu abin da nake guri don faman ƙadatil amalu gorace-gorace ba sa mai kuwa illa lissabiri face sai ga mai haƙuri na'am dala a buɗe mishi a farkanin ku da alhamdulillah alhamdulillah a can ciki daga ciki
الثبات tabbatuwa akan al'amari aslun kabirun tushe ne wanda yake mai girma fi jami'il umur a cikin dukkanin al'amurra ga baki ɗayansu walakin na huwa azizun wato sai dai cewa shi ɗin dokan haƙuri da kuma tabbata akan karatu akan abin da mutum ya sa gaba azizun abu ne wanda yake ɗan kaɗan ɗan kaɗan ne za ka samu waɗanda suke masu karatu ne نعم
an fasa da wuri na kaɗan wasu shi ne yawwa an gane ku walakin na hu azizun sai dai cewa yin hakan ɗin abu ne wanda yake ɗan kaɗan a cikin mutane a idan ya zamanto mutum ya shiga harka ta abu karatu ne za ka yi to in ka ce ba za ka haɗu da wahala ba ɗan lokaci kaɗan za ka ga kun fara karatu kun kai ko ashirin a gurin malami amma daga ƙarshe wanda za su tabbata har su kai zuwa ga cimma burinsu ba za su kai wannan ashirin ɗin ba wannan kun yi izo ɗaya ya ɓalle wancan kun kai izo goma ya ɓalle wancan kun kai izo sha biyar ya ɓalle wancan kun kai izo ashirin ya ɓalle wani he kun je wajen izo arba'in ma zai daina zawa makaranta ɗin daga ƙarshe ka ga cewa da lokacin kuna makaranta kuna yara kun kai ko ashirin wanda kuke guri ɗaya amma yanzu wanda suka sauka a cikin ku mutum uku rakan ne saboda sauran duka daga ƙarshe kawai da suka ga abun wahala wani ya balle tun da farkon tafiya wani da aka ɗan yi tafiya kaɗan ya balle wani da aka yi tafiya kaɗan ya balle to haka nan ɓangaren kasuwanci za a ga cewa waɗanda za ku shiga kasuwanci tare da su suna da yawa amma daga ƙarshe waɗanda za su zamanto sun tabbata akan wannan al'amari ba su yi sakaci da shi ba su yi watsi da shi ba 'yan kaɗan ne haka ko ɓangaren laful idan kai lissafi yaran da za a sa lokaci ɗaya su dinga zuwa makaranta wani za a ga cewa tun kan aje birebe ma shi tun da ja da yawa daga ciki za a ga cewa sun balle sun hasa zuwa waɗansu sun yi rad waɗansu sun yi kaza waɗansu an kore su waɗansu sun ce bisa sallar kulkin da kansu waɗansu ga cewa a wajen bak idan bak ta gara su ta gara su daga ƙarshe za su yi watsi da karatun su fasa yi waɗansu samu baka daga nan baka wani lokacin za a ga waɗansu sun je sun yi waɗansu sun yi lisans sun samu marhala jami'iyya sun waɗansu za ka ga cewa sun tafi sun yi an sun dawo su samu karantarwa waɗansu za ga sun yi kaza daga ƙarshe ga cewa wanda suka shiga makaranta a lokaci ɗaya a 'yan unguwa ɗaya sun kai su goma amma wanda ya ci moriyarta mutum ɗaya ne ko mutum biyu za ga sauran dukkaninsu daga baya kan watsi suka yi da abu to shine waɗannan guda biyun ɗaukan haƙuri da juriya da kuma tabbata akan abin da kake so ka cimma guri wannan shine tushe wanda yake mai girma cikin dukkanin al'amurra duk wanda ka ganshi da abu tohwa ya ci wahala ya ci gumi ya tabbatar da wannan abu kal yi tunanin cewa kawai rana kai tsaka ya samu wannan abun ba tare da ya sha wahala ba ba tare da komai ba akwai ƙalubale da ya ta haɗuwa da su amma da ya ɗauki haƙuri ya tabbata daga ƙarshe kuma dama annan nasara ma'a sabari haka ma yake sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kama ƙila kamar yadda aka faɗa a cikin waƙa li kullin ila sha'awil ula harakatun walakin azizun fir rijali thabatu wato harakatun motsatsuka motsatsuka ya tabbata li kullin ga kowane ɗaya daga cikin bil'adama kowa daga cikin bayin Allah yana bazama ila sha'awil ula zuwa ga fage na ɗaukaka kowa za ka ga idan yana yaro a cikin yara za ga yaro yana cewa ina so a sani lakwal yaro zai ce yana so a kai shi makaranta duk wani bangare da wanda idan ka bi akwai ɗaukaka a cikinsa za ga cewa kowa daga cikin yara tun yana yaro ba wani yaron da zai ce shi ko a wasan ƙasa ka ji ya ce shi so yake tashi ya zama to ɗan huskari ya ce gashi shi a cikin filim kin ya zama to ɗan huskari kowa zai ce ya zama mushe ya zama malami mai karantarwa daktar ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza kowa gurin shi shine mai sha'awul ula fage wanda yake na ɗaukaka to malam ya ce li kullin ila sha'awul ula harakatun harakatun motsatsuka taharruki motsi ya tabbata li kullin ga kowane ɗaya daga cikin bayin Allah ila sha'awul ula zuwa ga fage wanda yake na ɗaukaka walakin sabatun fir rijali azizu walakin sai dai sabatun wato tabbata akan wannan abu wanda yake fage ne na ɗaukaka azizun ɗan kaɗan ne ma'ana ɗalilun ɗan kaɗan ne fin rijali a cikin mazaje ɗin za a ga cewa idan aka tashi tun kuna yara wannan shi lemu yake saidawa wannan yana saida kayan ƙarahuna wannan yana saida kayan ɓosho wannan yana liƙin belo yana liƙi harkar abin da ya shafi sudur da sauransu wancan kaza yake wancan kaza yake to amma sai ga cewa wani lokacin da suke zuwa gurin koyan aiki yana da ƙwaƙwalwa mai kyau amma daga ƙarshe kawai sai biyewa a bakan shi wanda suke zaman banza shikenan sai ya fasa yi shi ma wani yana da ƙwaƙwalwa mai kyau lokacin da ake zuwa makaranta da shi in ba dan bakan shi ba wanda suke miyagun mutane ne ba dan haka ba da yayi karatu to za ga cewa tabbata akan wannan abin da mutum zai bi wanda ya cimma burinsa ya zamanto ya yi fintinkau ya yi wa sa'a fintinkau ya huce kowa to sai ga cewa tabbata akan wannan al'amarin kaɗan ne a cikin mutane ake samu mun gane da kyau kowane abu in ka ce za ka yi shi akwai wahala a cikinsa duk abu na alkhairi kada ka yi tunanin cewa za ka same shi ɓagas sai ka ci wahala a cikinsa ko menene in ka ga mutum da dukiya yana ta finjin-finjin a cikin ta kalka yi tunanin cewa bai sha wahala ba ya same ta inda zai karanta maka bayan shi yanda ya yi lokacin yana yaro ƙalubalen da ya haɗu da shi lokacin da yana cikin neman kasuwa lokacin da in ya tafi nigeria ya saro kaya in suka haɗu da brigade yanda yake musu in ya gaya maka walhalin za ka ce to iya allah sawa dukiyarka albarka ashe ba abin za ka same ta ba haka nan idan ka tare wani likita ka ce kai wani kawai kuna fantamawa ku ne ku hau wannan motar kaza ku hau motar wannan kaza in ya gaya maka yadda lokacin da yana karatu ya haɗu da ƙalubale za a zo sun haɗu da mushe wanda yake mai tauri wanda baya son ba da daraja amma duk da haka ya yi ƙoƙari wani lokacin ya kada shi wani lokacin ya tashi wani lokacin ya kada shi wani lokacin ya tashi har ya zama ya samu wannan matsayi din haka ɓangaren ilimi kowane abu in dai har na ɗaukaka ne ko za ga cewa ba a banza ba mutum ya same shi mun gane da kyau na'am قيل الشجاعة صبر ساعة فينبغي لطالب العلم أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أفترى وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن قبل أن يتقن الأول وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة فإن ذلك كله يفر يفر يفرق يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيع الأوقات ويؤذن المعلم ويضيء الأوقات ويضيع الأوقات ويؤذي المعلم وينبغي أن يصبر عما تريده نقصه وهواه نفسه نفسه نفسه وهواه قال الشاعر إن الهوى لهو الهوان بعينه وسريع كل هوى سريع هواني na'am ƙila waɗansu daga cikin malamai suka ce ashaja'atu sadaukantaka abinda ake cewa sadaukantaka wanda ake yabanta a addini na musulunci shine sabaru sa'atin haƙuri ne na ɗan lokaci ƙanƙani idan aka ce wani jarumi ne a addini na musulunci jarumi wanda yake abun yabo shine wanda za a ɓata mishi rai amma lokacin da ya kamata a ce yayi magana ɗin yayi cin mutunci da sauransu kawai sai ya ɗauki haƙuri ya danne wannan zuciyar tashi akan wannan ɓacin rai da aka mishi to haka nan idan kana so ka zamanto sadauki a kowane abu idan ka sa kanka to kadda rashin haƙuri ya sa ka yi watsi da shi ka fasa yi ka ce wannan karatu ina zuwa ba na ganewa wannan karatu ina zuwa ba na ganewa ka ɗauki haƙuri wani lokaci sai labari in dai kana ta yi kana ta yi kana ta yi in dai ka ɗauki haƙuri ɗan lokaci kankane cikin shekarunka shekara talatin kai cikin shekara goma sai ya ga cewa abin da ka fahimta da in Allah ya da za ka je ka kai ta mamaki akan cewa lallai ka yi ƙoƙari amma inda a ce da ka fara a wata na farko wata na biyu kaga ba ka gane a komai sai ka ce kai ka fasa zuwa to duk abin da za ka kama shi ka shige shi ka ce ba za ka haɗu da wahala a cikinsa ba to kai kuma sai dai ka yi watsi da komai ka ya zamanto ka yi zaman banza zaman banza shi kuma daga ƙarshe zai sa ka kai nadama an gane da kyau shine ce ashaja'atu sadaukantaka sabaru sa'atin shine haƙuri na ɗan lokaci ƙanƙani idan ya zamanto mutum Allah ta'ala ya jarrabe shi da rashin wani daga cikin makusantan shi mahaifinsa ko ɗan uwansa ko matarsa ko ɗansa ko wani daga cikin abokin zama abokanan zama to yanzu kafin ya dishi haƙurin wannan da zai yi ba tare da ya yi raki ba ba tare da ya faɗi kalmomi ba waɗanda suke munana game da Allah wannan shi ne shaja'a wani za ga cewa lokacin da aka mai rasuwa za ga ya fita daga cikin hayyacin shi maganganun da suke fitowa daga bakin shi inda a ce yana cikin hayyacin shi kace ya faɗi kaza zai ce ba zai iya faɗar haka ba a ce ya maimaita su ma ba zai iya maimaitawa ba to amma idan ya haƙuri sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lada wanda yake mai girma fayan baghi li ɗalibin ilimi ya yi kamaci ga mai neman ilimi an yi tsubuta ya tabbata wa ya subira ya ɗoki haƙuri wajen yin karatu ala ustazin a wajen malaminsa ya zamanto ya tabbata a wajen malaminsa kar ya zamanto mutum ne wanda yake mai gutsuri tsoma in ya zo wajen wannan malamin ya yi karatu na wata ɗaya ko kwana ashirin ko wata biyu shi ke na halo sai ya tsibira tsalaka ya tsallaka wajen wani malami kawai so yake shi dai ya aka zauna da shi ana garrama ya ce to an ni ma na yi karatu a wajen shi ni za ka gaya wa ne na yi karatu a wajen shi karatun da yi farawa ce bai yi karatu ba farawa ce na 'yan mintuna ya tashi ya shiri kaga wannan ba zai bada labari ba kamar wanda ya shekara biyar shekara goma tare da shi sannan kuma ka ɗauki haƙuri akan duk waɗansu matsaloli da za ka haɗu da shi a wajen wannan malamin saboda duk yanda ka kai a wajen abin da ya shafi kiyayewa doka da sauransu sai ka ga cewa akwai waɗansu na ƙasu wanda kake tattare da su wani lokacin za ka zo ka makaranta malam bai ce muku babu karatu ka ajiye aikinka baki ɗaya ka zo ka makaranta kuma ka ga ba a yi karatu ba wanda inda a ce wannan lokacin karatu ɗin awa ɗaya ko awa biyu da za a yi da malam da ya ce babu babu karatu a wannan lokacin watakila kana da wanki wanda cikin wannan lokacin za ka iya yin wannan wankin naka inda a ce ya ce babu karatu yau watakila kana da gewayar gona da za ka tafi amma he zamanto da ka zo makaranta da aka ce babu karatu yanzu in ka koma lokaci ya tafi ba za ka tafi wannan gewayar gonar ba inda a ce babu karatu ka san babu karatu tun da gida akwai tilawa da za ka yi ko ta izu goma ko ta kara ta izu biyar ko wani karatu da za ka yi amma dai da ba a ce maka haka ba da ka zo makaranta ka gaba a yi sai ya zamanto uzurin ka gabaki ɗaya ya ruguje mun gane da kyau to ka ɗauki haƙuri akan irin waɗannan abubuwa kada ya zamanto kana taraki ka ce kawai malancin namu wannan baya son zama baya son kaza baya son kaza wa ala kitabin sannan kuma yayi kamace ga ɗalibin ilimi ya tabbata ya ɗauki haƙuri a kan littafin da yake karantawa kar ya zamanto don ya zo shi wani guri a cikin littafin ya tardo wata matsala mai wahala mai tauri ya ajiye littafin ya ce kai malam wannan littafin mu ajiye shi saboda wannan gurin ban na gane shi kawai mu shiga wani littafi mu ajiye shi a gefe ɗaya daga baya an sayan da za a yi a in dai ka zo guri mai tauri bi shi a hankali in kana noma a gonarka in ka zo ka gurin haƙo ka zo guri mai matsala bin shi kake a sannu sannu don ka hudda wannan gurin a hankali ba ka mashi garaje ko to haka nan shi ma a littafi in ka zo guri wanda yake mai wahala ka ji da tauri shi kenan da ka ɗaukan kunya ɗaya ɗaya inda kana ɗaukan safaha ɗaiɗai in ka zo irin wannan gurin da ka ɗaukan kunya ɗaiɗai sai ya zamanto kun rabu lafiya da wannan gurin amma in ka ce za ka ɗauki safaha ɗaiɗai sai ka je ka da kai da nazarin a rasa wanda zai ceci wani sai ka je ka biya kullum kanka yana ciwo ka zo ka baka fahimci wa mas'alar kuma gobe hallo an dawo karatu amma inda a ce za ka raka kunya ɗaiɗai sai ka bata lokacin da kake baiwa wannan safaha guda wajen nazari sai ga cewa an zo a daidai ka bata lokaci mai yawa akan safaha ɗaya akan kunya ɗaya wanda da safaha ɗaya kunya goma sha biyar ce cikinta kaga sai ya zamanto kun daidaita da kai da ita sannan kuma hatta la ya turkahu abtara ta yanda har dai ba zai bar wannan littafin da yake karantawa ba yanke ba tare da ya kare shi ba wani za a ga cewa idan ya je shi ya fara karatu a wajen malami dama saboda hanyar da ya bi ba ta yi karatu ba ce ya tafi ne da littafin da shi yake so a koya mishi ba littafin da ya dace da shi ba to idan ka tafi da littafin da kake so a koya maka wanda bai dace da kai ba in ka fara shi to idan ka zo gurin wani guri mai matsala to kai kana so ka zo gurin malam in karatu amma saboda wannan gurin da ya danne ka ya rike ka sai zama to ka fasa zawa makaranta din daga ƙarshe in ka dawo ka ce malam wannan littafin kawai mu ajiye shi mu sa wani saboda ni so nake a ce mun ƙare littafi mun ƙare littafi kaza da kaza to saboda hanyar da ka biyo ba ta kai karatun bacci an gane da kyau wa ala fannin sannan kuma yayi kamaci ga mai neman ilimi ya tabbata ya ɗauki haƙuri akan wani fanni guda wanda yake karantawa idan ɓangaren fiƙihu yake karantawa ya tabbata a wannan ɓangaren na fiƙihu a san shi da cewa shi faƙihi ne akan fannin fiƙihu ta mazhabar al'imamu malik a san shi da wannan hatta la ya shagala bi fannin akhar ta yanda ba zai shagaltu ba da koyon wani fanni na daban qabla an yutqina al-awwala kafin ya kyautata wannan fannin na farko idan mutum yana karatun fiƙihu ku doka ka ɗauki fiƙihu ta mazhabar al-imamu malik to kada kuma ka shagaltar da hankalinka akan cewa kana so ka hada ta da fiqh ta mazhabar Imam Shafi'i ko ka ce mazhabar Imam Abu Hanifa ko mazhabar Imam Ahmad ka ce zaka raka bangare biyu na mazhaba ka tsaya akan mazhaba guda ɗaya ka karance ta da kyau ka fahimce ta ka san yanda take lungunta kwararo kwararo sako sako duk inda aka shiga a mazhabar manya manyan littattafai na mazhabar ka san su ka san sunansu ka san waɗanda suka rubuta su sannan kuma ka karanta su a gaban malami sai ya zamanto idan ka zamanto babban malami a mazabar al'imamu malik to shi kenan a wannan lokacin kuma sai ka yi intikali ka ciru zuwa ga wata mazabar idan kana so amma ba ka yi itikanin mazabar malikiya ba ka ce kana so ka goya mata mazabar imamu shafi'i ko ka goya mata mazabar imamu ahmad sai ya zamanto yaro baya ɗaukan yaro sai dai rungumar muhalli sai kai ta tata burza sai a maka mas'ala a ce to wannan maza wannan mas'ala din mai malikiya ta tafi akan ta sai ka faɗi hukuncin da ba shi malikiya ta tafi akai ba saboda baka tsaya kai itikanin ta ba amma kuma tun da ja ka je ka hankalinka yana wata mazhaba to yayi kamace ga ɗalibi ilimi ya zamanto ya tabbata akan fanni wanda yake mai cin gashin kanshi kada ya ciri zuwa ga wani fanni na daban kafin ya yi itikanin kafin ya kyautata wato wannan fanni ɗin da yake karanta wa ala baladin sannan kuma ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi ya tabbata ya ɗauki haƙuri da zama a kan garin da yake a cikin garin da yake karatu ya ɗauki haƙuri ya zauna a nan kada ya zamanto ya ce zai tafi kaɗan raba zai tafi jijjihi zai tafi yake shi rani da sauransu hatta layan taɓila ila al'akara har ta yadda ba zai ciru ba zuwa ga wani gari na daban min gairi daruratin in dai ba larura ba ce ta buƙatar da shi zuwa ga hakan ɗin idan ya zamanto kana gari akwai malaman da za su koyar da kai karatu sannan kuma kana da damar da za ka tafi kai karatu a wajensu babu wani abu wanda yake kalubale ne a gare ka idan kana garin ku ba za a barka kai karatu ba ko wanda za ga cewa idan yana garin aikace aikace da sauransu in dai ana ganin shi ba an nemo wani yayi aiki ba sai ya zamanto a kullum akwai aikace aikace wanda yake wanda in baya nan akwai waɗanda suke amma ganin shi shi yake hanawa a kira waɗansu to wannan larura ce ta buƙatar da shi ya bar garin amma in ya zamanto a gidanku ba wani ba siɗiɗi ba saɗaɗa wanda zai hana ka kai karatu wataƙila ma yanda za ka samu nutsuwa a garinku ka yi karatu ba tare da tunani ba ba tare da yunwa ba ba tare da shirwa ba ba za ka samu ba idan ka tafi wani gari to wannan bai kamata ba ka tafi wani gari ka yi karatu an gane ku hakanan kuma idan ya zamanto a garin naku ga baki ɗaya ilimin da kake so ka koya babu malamin shi ka leƙa ƙaura dawo bai dama malam wani ne shi kuma allah ya mai cikawa to yanzu kana so ka yi karatu irin misali mutumin da ya samu baka anan idan ka samu baka anan da yanda kake so ka ci gaba da karatu akwai ekol ɗin da za ka je ka ci gaba da karatu babu sai ka tafi ko irin zandar to kaga wannan larura ce ita ma to haka nan kai ba yanzu kana so ka karanta wani littafi a ce to ai babu malamin sa Allah sai dai ka tafi Kano ko ka tafi zandar to yanzu a wannan lokacin larura ce ta buƙatar da kai zuwa ka tafi wani garin saboda ka gama da malaman garinku a wannan bangaren babu malamin da zai koyar da kai wannan bangaren to sai ya zamanto wannan larura ce wanda ta buƙatar da kai zuwa ka tafi wani gari ko wata ƙasa ka je ka koyo wannan ilimi din in gane fa inna zalika kullahu haƙiƙa waɗannan abubuwan dukkaninsu a mutum ya ƙi tsayawa ya ƙi ɗaukan haƙuri akan karatu a wajen malami guda ko ya zamanto ya rena karatu da littafi guda in ya fara wancan littafin ya ajiye shi ya ɗako wancan ya fara ya ajiye shi ya ɗako wancan ya fara ya ajiye shi sannan kuma ya ce shi ba zai tabbata ba akan fanni na mazhaba guda ɗaya ko akan wani fanni na ilimi guda ɗaya dole shi sai ya haɗa da fannoni da dama ko ya ce shi ba zai zauna a gari ɗaya ba yau in yana in sha ruwa gobe yana borno jibi yana kano gata yana ilalla gatari yana murya da sauransu kawai zaman to shi kawai ya wace wace ya sa a ran shi ba wai karatun bane a gaban shi kawai a ce yayi karatu a tsangayar wane yayi karatu a tsangayar wane yayi karatu a halkar wane yayi karatu a halkar wane shine kawai gurinsa to waɗannan dukkaninsu yufarriqul umura wato suna rarraba al'amurra gabaki da sai ya zamanto sun tarwatsa wa mutum al'amarin shi wa yushghilul qalba sannan kuma yana shagaltar da zuciya sai ya zamanto zuciyarka ba a guri ɗaya take ba amma inda a ce ka ɗauki haƙuri ka zauna a gari ɗaya kana ta kai kawo wajen malami guda ɗaya ya baka damar ka yi karatu yadda kake so ya ishe ka kuma ka san cewa lallai akwai kayan ba wai babu kaya ba to yanzu ka tashi ka tsallaka wajen wani malami ka tafi ka je wajen wani malami ka tafi to wannan zai zama ya rarraba maka al'amurra wataƙila inda a ce za ka ɗauki haƙuri a kan tabbata a gurin malamin guda ɗaya karatun da za ka ɗauko littafi ɗaya ne za ka je ka yi a gurin shi littafi biyu ne littafi uku ne huɗu ne biyar ne shida ne in ka zo in za ka yi nazari gwargwadon yanda za ka bai waɗancan lokutan ka tafi kai karatu inda za ka ba su wannan lokacin ka yi nazari mai kyau zai zama to ka fahimci abubuwa da yawa yanda shi mai zuwa gurin waɗannan malamai mai katsiratu a zahab ilal asatiza za ga cewa bai samu wannan ilimin da kai ka samu an gane wa yudhi'ul awqat sannan kuma yana tozartar da lokuta yana ɓata wa mutum lokutan shi idan ya zamanto kana karatu a wajen malami ɗaya yanzu ka zo da littafinka guda biyar misali ka yi karatu a guri ɗaya a lokaci ɗaya yanzu in ka tashi ka koma gidanka in ba ka da waɗansu shagulgulla a cikin gari da sauransu kawai komi a gidanka za ka yi kai ta nazari amma in ya zama to a ce yanzu ka je gurin wancan malamin ka ce kana so ya saka maka lokaci ka fara zawa karatu sai ya ce ka zo ka karfe uku na rana wancan shi ya ce karfe goma ta sahi wancan ya ce bayan sallar magariba sai ga cewa yanzu kai don waɗansu uzurarrukanka da nazari da sauransu duka sai dai da dare ne za ka samu dama yanzu ka fito akwai wata sabga a unguwarku ko wani ɗan uwanka ya gaya maka sabga ka tafi wajen karfe tara ka dawo ka yi dubara ka ci abinci ka je karfe goma wajen shi ka yi karatu wajen sha ɗaya da rabi ka dawo kana shirye-shiryen wajen karfe uku kuma ka tafi wajen karatun malam wani bayan karfe uku bayan la'asar halloyin ka dawo kana shirye-shiryen bayan magariba ka tafi wajen karatun wani sai ga cewa ka tozartar da lokutanka wani lokacin ba ka iya samun damar ka yi nazarin karatun da ka ɗauko a wajen malami ɗaya ma sai da mun to kullum kawai ana ganin ka kaje wajen wani malamin karatu wa kai wani kokari gare shi kullum shi dai a hanyar makaranta yake amma kuma babu kokarin nazari sai da mun to ka ɓata lokaci da yawa akan karatu wanda yake idan mutum ya shekara ɗaya zai zama to yana ma gane cewa kai ɗin kai karatu ba an gane da kyau na'am wa yu'dhil mu'allim sannan kuma hakan ɗin yana cutar da malami yana cutar da malami saboda in ya zama to malami yana koya maka karatu amma kuma sai ya ga cewa kawai tufka ce ake ana warwara yana koya maka karatu karatun da kun yi shi a baya amma in ka zo ka a gaba za ka ja bakin ma ba ka iya ja ya ce to wannan baya na gari kenan ya ɗauki kawai karatun da muke ya mai ɗaukar sa kai narkashi ya zaman to malamin kullum yana cutuwa in aka zo shi jan bakin naka ya fi damun shi akan fasarar tashi saboda shi ya san karatun shi gangariya ne amma kai jan bakin ka wannan tataɓur zaɗin da kake mishi a ciki sai ya zaman to baya jin daɗi yana cutar da shi wayan bari ya yi kamace ga ɗalibin ilimi an ya subira ya ɗauki haƙuri amma turiduhu nafsuhu dangane da abin da ran shi take so wa hawahu da kuma son zuciyar shi duk abin da ranka take so na hutu da jin daɗi da morewa ka ɗauki haƙuri ɗalibin ilimi ba a san shi ba da morewa da jin daɗi da hutu abin da aka san ɗalibin ilimi da shi shine wahala a kowane lokaci ya zamanto kawai in ma littafi ne a hannunsa in ma alƙur'ani ne a hannunsa in ma tilawa ce yake in ma tattaunawa ce yake wanda za ta amfanar da shi amma a ganka kawai ka zo ka zauna ka yi reshe shi ka yi wanka ka ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya kana karya goro fari kana ci karas karas an ɗora shayi firemi ce eh mu muna hutawa ne yau to wannan hutun kwana ɗaya ɗaya ɗin da za ka ware a sati in kai sati goma ka yi kwana goma kana hutawa wani wanda ka bashi shekara guda in ya zamanto shi wannan kwanan ɗaya-ɗaya da kake wariya shi baya wariya yana ta karatu zai zamanto ya isko ka cikin lokacin da baka taba tunani ba sai ka ce wani kwana tsaro ni nake koya mishi karatu ba amma yanzu ga shi nan ya za gani a makaranta da yawa ana irin haka na ce wallahi su wani da albajiran mu ne amma kuma yanzu sun zamanto su ne malaman naku da su ne sa'anninmu ne a karatu amma yanzu sun muku fintinkau saboda ɗan lokacin da ka yi wasa da shi lokacin da za ka tsaya ka ware ka je ka kallaci labari na ko ka kallaci kwana ta sayan ko ka kallaci gidanmu da masu awan nan guda ɗaya da za ka ware a kullum yau ana labari na ana kwana ta sayin gobe ana gidan badamasi ana kaza ana kaza ana kaza gidan gidan sarauta da sauransu ya zama to awa awa kullum ka ware ta shi kuma wani yayi dabara a wannan awa awa din yake fama ya fahimci tajwidi sai kawai aka kai shekara guda sai shi wancan ya iya tajwidi shi ko wannan ya iya baka labarin labari na sai ya karanta maka ya ce kai ta kaza ta hi kyau ai an yi kaza an yi kaza a cikin da zai ta baka labari amma kai kuma zaka ba shi labarin alkur'ani an gane qala sha'iru mawaki yace inna lahawala huwa lahawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani inna lahawa wato haƙiƙa bin son zuciya abinda zuciyarka ta ƙawata maka na jin daɗi da hutu da barci idan ta ƙawata maka wannan ka bi kuma lahuwal hawanu bi ainihi lalle wannan shine wulaƙanci shine wulaƙanci da ainihinsa idan kana neman wulaƙanci shine ka samu mutumin da yake mai son zuciya nebin abin da zuciyar shi ta kawata mishi zuciyar ta ce kwanta ka yi barci tun karfe goma na dare don ka tashi cikin karfe uku karfe uku na dare shi kenan da ya kwanta da ta da ya tashi karfe uku ta ce a a ba yanzu ka tashi yanzu awa biyu kusan da rabi za ka yi wa kafin ma asuba ta yi fa ƙara awa ɗaya da rabi ina sa karfe uku har da ƙarshe ma sallar asuban ma ta hana shi ya hutu can ya jima he ya leƙa ya ga karfe tara ta sahe ta ya kwanta tun karfe goma na dare amma kuma yanzu ya kai karfe tara ta sahe yana sheka barci ko asubahi bai ba kuma sai ya tashi daga ikon Allah to ya biyo son zuciya shi duk wanda kake idan kana neman kaskanci da ainihinsa da wulakanci da ainihinsa shine ka samu mutumin da yake mai son zuciya shi ne mai bin son zuciya ne wa sari'u kulli hawan kayayyen dukkan son zuciya sari'u hawani kayayye ne wanda yake na wulakanci an gane duk wanda ya zamanto son zuciya ne a gaban shi ba ruwan shi da adalci ba ruwan shi da ya magana nan kawai shi dai kawai saboda ba musu yin shi bane in me ya faɗa wannan wanan ƙarya yake to kaga shi wannan ba wai dalili yake nema ba wa ya faɗi wannan maganar in aka ce mishi malam wani ne zai ce a haka ne wannan wa ya faɗi wannan maganar in aka ce malam wani ne zai ce yake saboda zuciyar shi ba ta tare da malam wani zuciyar shi tana tare da malam wani to dukkan wanda ya zamanto kayayye ne na son zuciya to wannan shine kayayye wanda yake na wulakanci zai yi wanwar a ƙasa saboda duk wani wanda ya san dalili ya san kaza ya ce to ai malam wane ba masu ne ba ne sannan kuma malam wane ba dujal ba ne an gane da kyau na'am
ويصبر على المحن والبليات Mm.
فقد قيل خزائن المنن على قناطير المحن وأنشدت وقيل إنه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا تنال العلم إلا بس- ala la tanal limadi ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان na'am wa yasbira ala al-mihan sannan kuma ɗalibin ilimi ya ɗauki haƙuri akan jarrabobi da Allah ta'ala zai yi mishi al-mihan jam'i ne na mihnatu jarrabawa ita ce mihna to ya ɗauki haƙuri akan jarrabobi da Allah ta'ala zai mishi ɗalibin ilimi idan ka cika ɗalibin ilimi ne kai yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ta'ala zai jarrabe ka da su shine rashin babu rashin akwai rashin akwai ya zamanto ka tashi baka ci ba baka sha ba kuma ka je gidanku babu tuwo ya ƙare ka ce ikon Allah ka ce kuma yanzu makaranta ce zani na ɗaya kenan sannan kuma jarrabawa ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala zai iya jarrabar ka da cewa babu kuɗi a hannunka babu kuɗi a ajihunka malam ya ce kuma littafi kaza za a sa ka kaɗa ka raya ka rasa yadda za ka yi kai an ce littafi kaza za a sa a makaranta kuma baka da kuɗin siye baka da wata kadar da zaka sai da ka siyo wannan littafin kaga wannan ita ma jarrabawa ce sannan kuma yana daga cikin jarrabawa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ka da abokan karatu wanda suke ba sa son karatu ya zamanto kai kaɗai ne mai son karatu a cikinsu ko kuma ku biyu ne ko ku uku ne a cikin ku da yawa in aka ce za a zo a zauna a yi muzakara wani ya ja wani ya fassara sai ga ana samun ganda wani lokacin a sati in so uku kuke wani lokacin bai ba a yi so ɗaya saboda da wani da wani su ba karatun bane a gabansu daga baki suna cewa suna son karatu amma kuma ba karatu bane a kan- a gabansu to ka ɗauki haƙuri akan waɗannan jarrabobin da Allah ta'ala zai yi maka wal baliyati da kuma bala'o'i musibu da Allah ta'ala zai haɗa zai ta haɗa ka da su irin Allah ta'ala kuma ya jarrabe ka idan kana da aure Allah ya jarrabe ka da macen banza kana fitowa kullum rikici da kai da ita kafin ka fito da gida da safe rikicin safe daban na rana daban na marece daban na dare daban kullum za a yi ta jin kanku da ita sannan kuma Allah ta'ala ya jarrabe ka ima da wani mummunan makwabci makwabcin banza wanda shi ba wai karatunka bane a gaban shi ba kaza bane kawai shi so yake ka wulakanta to wannan duka idan Allah ta'ala ya jarrabe ka da su da irin yan gutsuru tsoma da sauran suka dauki hakuri faqad qila haqiqa an ce khaza'inul minan taskoki na baiwa idan kana so ya zamanto ka samu wata babbar baiwa daga wajen Allah wata babbar kyauta daga wajen Allah to inda zaka same ta alaka natsiril mihan tana kan gadaduwa wanda aka yi su na jarrabawa akan gadaduwa na jarrabawa qanatir jam'i ne na ƙanƙara ƙanƙara wato ana cewa gada wannan wanda ake yi ana ce mata ƙanƙara sannan kuma dukiya wadda take mai yawa ta ma ana ce da ita ƙanƙara an gane ku wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantara min adh-dhahabi ka qanatir a can kenan dukiya wanda take mai yawa ta dinari da azurfa an gane ku ya ce to khaza'inul minan taskoki na baiwaiwaki taskoki na baiwaiwaki alaƙa na tsiril mihan suna kan gadaje wanda suke na jarrabawa na jarrabobi duk abin da kake so ka samu na baiwa to za ga cewa akwai wani kalubale da zaka haɗu a hanyar samun shi kowane abu na jarrabawa kowane abu na baiwa da girma wanda Allah ta'ala zai maka sai ga cewa sai ka haɗu da wani kalubale amma kawai ka samu ilimi ba siɗiɗi ba saɗaɗa ba ka ci wahala ba wannan ba zai yiwu ba duk wani matsayi da za ka samu iri yadda za ga cewa mutumin da yake famar akan ya zamanto gwamna ko ya zamanto kansila ko ya zamanto shugaba ta yadda za ga yana ta bin yana ta ratsa dajijjika da yin kamfai ya shiga wannan dajin gashi wannan dajin shi turbuwa ta yawa mota ma sai da kyat da hawa ake shiga baicin shi ya haɗu da da abin da ya shafi irin namomin daji da sauransu wannan duka za a ta haɗuwa da kalubale amma kuma saboda an san abin da ake kai so ake a samu wannan kujera din in ba a shiga ba cikin dajin aka yi kamfai su mutanen birni yan birni ne sai su ce ma suna tare da kai amma daga ƙarshe kuma su ce maka ba haka ba su kuma yan ƙauye in suka ce maka kaza din nan kawai kaza ne sai wani to haka ne an gane to haka nan duk wata baiwa da kake so ka same ta dole sai ka bi ta jarrabawa wata jarrabawa da Allah ta'ala zai maka idan ka cinye ka yi haƙuri kuma sai ya zama to ka samu wannan baiwa din wa unshitu an saba mun waka wakila aka ce innahu li ali ibn abi talib hakika wannan wakar ta aliyu dan abi talib ce Allah ta'ala ya kare yadda da shi daya daga cikin wato sirkai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayani ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان yace ala jama'a ku saurara ku ji la tanalu ilma ba ka samun ilimi ya kai ɗalibin ilimi ba za ka samu ilimi ba illa bi sittatin face sai da dangin abubuwa guda shida sai in ka haɗa abubuwa guda shida sannan za ka samu ilimi muddin ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda shida to da kai da ilimi kun yi hannun riga an gane ku ya ce sa'umbi ka an majmu'iha da sannu zan baka labari dangane da waɗannan dangin abubuwan guda shida a dunkule ga baki ɗayansu bi bayani da bayani wanda yake gamsashe da bayani wanda yake cikakke na farko ya ce zaka'un kaifin hankali ya zamanto kana da kwai zaka kana da kaifin hankali amma idan ya zamanto ɗalibin ilimi duku ne za sa kuma karanta da mutum in duku ne ya zamanto duku ne alif ba ta caɗin nan ma sai wata a kan shi kaga wannan ba za ka mai zancen ya samu ilimi ba sai dai zai kore a kan shi zai kore a bakin shi dai guda abin da ya shafi harkar ilimi na addini shi dai a ce ya yi suna da sauransu wannan baya daga cikinsu amma in ya zamanto kana da kwai zaka kaifin kwakwalwa in aka koya maka karatu in aka ce ka maimaita shi to za ka iya yin kashi shida cikin goma ko kashi bakwai cikin goma daidai wannan kana da kwai zaka wani lokacin za ka iya maimaita shi tiriyan tiriyan yadda aka koyar da kai to a bashi kuma balidi duku shi ne wanda ya akwai mai karatu aka ce maimaita shi a kashi goma da akwai mai kashi ɗaya ba zai iya bai daidai za ka ga yana hawar gurin alif ya ce maka wannan ya ci gurin ba'u ne ce maka sa'u ne ce wannan ka ce mishi menene wannan ya ce sadun ne ko kuma ya ga ha'un to kaga irin wannan wanda za ga cewa an yi ta biya mishi an yi ta biya mishi sai ka mai biya goma amma kawai alifun kaɗai ya sani ya ce maka alifun kai ka ce zai tafi amma sai ya ce maka jimun kaga yana cewa jimun ya ce alifun jimun ya kace je ka zauna dan kare bata waɗansu karatu amma wani zaka kana musu biyawa goma kace akwai wanda zai iya in ya daga hannu in ya zo tiryan tiryan da ka koya haka zai amma wani sai ya zo shi kai biya ashirin ma in ya zo ba zai iya daga wannan ba to kaga wannan shi ba shi ba ilimi na farko kenan wa hirsun sannan kuma da kwaɗayi ya zamanto mutum yana son abin ba wai tilasa mishi bane aka yi duk yanda yaro ya kai akan kaifin kwakwalwa yana da kwai hazakar karatu amma sai ya zamanto shi ba karatun bane a gaban shi ko kaɗan ba shi da kwaɗan karatun a ran shi to kaga cewa da aka turo shi makaranta ka haɗa shi da kuɗi amma in ya zo kawai sai ya samu yara su je su kashe kuɗin su yi wasan su a a ce yaron nan kai kun kwakwalwa gare shi da yana zuwa makaranta da sai ya fice kowa to saboda shi baya kwaɗayin karatu ko kuma ya zo shi a ajiye shi a makarantar ma amma hankalin shi ba gun karatun ba yake saboda ba shi bane a gaban shi dama kawai da ƙari ne aka ce da samun shi ba karatun bane a gaban shi ya wace wace ne a gaban shi sai kuma na uku wasu dabarun da ɗaukan haƙuri da zamanto ka ɗauki haƙuri akan yin karatun lailan wa naharan sabahan wa musa'an dare da rana safiya da mareci ya zamanto kawai da kowane lokaci karatun ne a gabanka amma in ya zamanto duk yanda kake da kwakwalwa kake da kwaɗayi akan karatu amma sai ya zamanto baka da haƙuri akan yin karatu din in ka zauna minti ishirin ya yawa zaka tashi minti goma ya yawa ka ɗauko littafi za ka fara nazari kawai saboda kana da kwakwalwa ka yarda da kwakwalwa daga kawai in kai kwash kwash kwash shi gana sai ka tashi ka je ka uzurinka ba ka tsayawa ka kashe kanka irin wannan lokacin ka yi nazari mai kyau ta yadda duk abin da aka tambaye ka koda bayan sati guda ne da karanta shi da kai za ka iya istihbarin sa za ka halartu da shi in dai ba ka da haƙuri akan ka zauna ka yi nazari ko to bayan da za a yi kai karatu ko mun kaifin hankalinka da kuma yadda kake kwaɗayi akan karatu daga baki kenan kwaɗayin baki ne shi wannan amma a ga cewa ka ɗauki haƙuri ka yi juriya akan karatu ɗin a ganka kawai da littafinka da kowane lokaci karatu ne kake to wannan yana nuni akan cewa lalle da gaske yadda kake kwaɗayi kake cewa kana son karatu da baki to da zuciya ma haka ne sai kuma na hudu wa bulghatun shi ne ya zamanto kuma kana da kwai dan abin da zaka kore wa bakinka guda shine zaman to kana da guzuri saboda din yanda ka kai akan san karatu yanda duk yanda ka kai a san karatu da kuma dokan hakuri akan kai karatu tsawon wuni guda a cikin gida da kuma kana da kaifin kwakwalwa to amma sai ya zaman to baka da kuɗi baka da kuɗi ka tashi da safe ba karya ba da rana ba karya ba ka ci abincin rana ba da dare ba ka ci ba abincin dare ya za a yi karatu ya zauna an gane dole ya zama to akwai kaɗan wani abu wanda yake a hannunka wanda ko kwaki ne za ka iya siye ka ci in ta kakare za ka je ka siyo da bino na sha biyar ka ɗan yi dabara ka yi kalme da shi ka sha ruwa a huce gurin ba sai ka cika ciki ba ɗalibin ilimi shi inda ya yi maganin yunwa a zauna lafiya ciki ya cika wannan ta ya sa kama ka yi barci ai dai kana cika cikinka ko to a kullum kai kuma da kai da karatu hallo kuma sai dai a gaya maka shi ne za ka raka yin kalmi ne dabara za ka raka in kaɗanci da bino na sha biyar ya ishe ka ko na dala goma sai ka ɗora da ruwa kawai ka je ka kama karatu ka kama jikinka amma wa irshadu ustadin sai kuma na hudu na biyar kenan wa irshadu ustadin da shawarwari na malam ya zama to kana shawartar malaminka a duk littafin da zaka sa kar sai ka zo da shi ka ce malam wannan littafin nake so a samu a kafin ka sa littafi ka ji ta bakin malamin ka littafi ya kamata in zo da shi yanzu bayan mun sauke littafin nan wanne ya kamata mu sa saboda aka ce sanin hanya ya fi sabko idan mutum ya fi ka sanin hanya to in ka tambaye shi wata hanya zan bi yanzu in tafi zandar zai iya gaya baka hanyar da in ka bi lafiya kalau yanzu lokacin da ake tsakar kame lokacin da ake tsakar kame idan aka gaya maka hanyoyi alaikum assalamu rahmatu idan aka gaya maka hanyoyi waɗanda suke masu kyau wanda za ka baka fita salim alim to haka na assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi lafiya kalma alhamdulillah an shigo lafiya ko alhamdulillah ya kwana biyu alhamdulillah aiki kuma Allah ƙara jagora Allah ƙara dafa alhamdulillah ya hidima kuma masha Allah to madalla wa irshadu ustadin wato da shawarwari na malam malam ya dora ka akan hanya guri kaza za ka bi guri kaza za ka bi ka karanta littafi kaza sannan ka karanta littafi kaza sannan ka karanta littafi kaza to wannan in ya zamanto ka rasa shi bayan da za a yi kai karatu ka haɗa waɗancan guda hudun na baya ya zamanto kana da kaifin kwakwalwa kana da kwaɗayi akan karatun kana ɗaukan haƙuri akan yin karatun ka tsaya ka yi nazari sannan kuma kana da kai guzurin abin da za ka ci ka sha ɗin ɓangaren karatu ba ka da matsala amma kai ba ka shawartar malaminka komai za ka yi kawai kana kaɗar gabanka ne to duk yadda ya zamanto a kan kasan hanya in ya zamanto wanda ya fi ka sanin hanya ya zo shi sai ka ba shi dama ya shimfiɗa maka hanyar da za ka bi to amma in ya zamanto kana shishigi komai ka ce da kai kaza ka zo da shi za ga cewa wani ya zo shi da da littafin sayul bukhari ya ce ana so akwai yana so akwai mishi amma bai kananan littattafan nan ba to ka gani ba yanda za ya fahimci sayul bukhari sayul bukhari ba littafi bane na yara sayul bukhari littafi ne na waɗanda suka yi karatu ko ya zo shi da riyadu salihin amma ko al'arba'un nawiya bai karanta ba ga malami ya za ya fahimci riyadu salihin bai ba al'arba'un nawiya mutumin da yake so ya koyi na hau ya zo shi da littafin alfiya ta ibn malik bai yi ajurunya ba bai yi littafin risalatun nahawiyya ba bai yi annahul wadihu ba kawai ya zo shi da littafin ibn malik daga cewa kawai ya yi ta ɗaukar lokaci mai tsawo ba tare da ya koyi wannan ilimin ba saboda bai shawarci ba waɗanda suka bi wannan gurin matakin da ya kamata ya bi kenan sai kuma mataki na ƙarshe na shida shine wa ɗulu zamani da ɗokan lokaci mai tsawo akan karatu da daɗewa mutum ya ɗauki zamani mai tsawo yana ta zuwa makaranta kada ka yarda da an ce ka fahimci kaza kana da karatu ya zamanto ka rena malamai tun da wuri ka fasa karatu ka ɗauki shekara ashirin kana ta zuwa gurin malamai suna karatu ka ɗauki shekara sha biyar kana ta zuwa gurin karatu a matsayinka na ɗalibin ilimi kada ka ji cewa ka ƙoshi da ilimi kai ma ka zama wani abu ka kafa majalisi ba kai ba zuwa ɗaukar karatu sai zo sai dai a zuwa ɗauki karatu a wajen ka wannan ka halaka wa alaikum salam wa an gane da kyau an gane waɗannan su ne danyen abubuwa guda shida wanda idan mutum ya yi riko da su to zai ilimi amma in ya rasa ɗaya daga cikinsu to ba shi ba ilimi sai dai zai sabu dai abin da zai kore a bakin shi kuda a ce malam ne yana cin albarkar makaranta ne amma ba don wai ya kai a ce bai balan ba an gane ina ga sai mu kwana nan abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tarayya cikin lada abin da muka yi kuskure ko tuntuba harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik